بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد alhamdulillah mun gode Allah da ya saki dawo da mu wannan jalsa ta mai albarka wadda muke karatuka na addini yau za mu duba matsayabin fannin saraf wadda muke bibiyan almabadi sarafiya kuma dai har ila yau din goma sha biyu ne ga watan goma alif dubu biyu da goma sha shida wanda za mu tashi yawo insha Allah tabaraka ta'ala akan darasi na goma sha biyu ko mun karkare zamanmu na baya akan darasi na goma sha ɗaya to yau za mu shiga darasi na goma sha biyu shine shayin malami yake cewa a darsu sani ashar درسي نقوم شارجه الفعل الثلاثي المزيد فيه وأقسامه وبعض أوزانه so za mu karanta fi'ili tulati wadda aka yi wa ƙari ina ji a baya mun karanta tulati har muka zo muka karanta fi'ili ruba'i ma'ana tulati fi'ili wanda yake dauke da hurufai guda guda uku ko so muka zo muka yi ruba'i amma tulatin mujarrad muka yi ruba'i mujarrad ne muka yi ma'ana tsaraitacce wanda ba kara mai komai ba to a yau za mu shiga mun sake dawowa fi'ili tulatin da muka gama wuce a baya amma na fa almazidu fi bambancinsa da wancan shi wannan an mai ƙari ba kamar waɗancan ba da muka karanta الفعل الثلاثي فعل ثلاثي المزيد فيه wanda aka yi wa ƙari wa samuhu da kuma yadda ya rarrabu rabe-rabensa wa ba'adu auzani da kuma wani sashin wato da sashin ma'aunansa to shine sai ya kawo yace amsilatu ga misalai na ya kawo misalai a gida uku shi yasa yace amsilatu kaga da ɗaya ne sai ce misalin in biyu ne misalai ne amma da yake da yawa sai ya ce ne an filafi waye wancan a baya ya shigo gaba to misali na farko a gaba a cikin rabe-rabe uku don ya ce wa samu a samu ɗin su uku ne to kason farko ga misalan guda uku ya kawo kassarar gulamul uda qatala al-muslimu al-mushrika أحسن الأغنياء إلى الفقراء to nan karatun da ake so ka mai da hankali a kai da kassarare da katala da ahsana shi ne abinda ake so ka mai da hankali a kai aka ce fassarar gulamul umda me yake nufi fassarar sa na'am yaro ya karya sallah haka ne ko na'am ha tambaya ne fa ku ba da amsa eh ko a'a eh ha jama'ar ya na da ku nake ba na ja naziru ya fassara sai na ce haka ne ko sai na mai gudun gungurfi hannun ma na jajiyan mu gini ba ya bani amsa da nake ga wani shi din ma wancan gurna ni kawai da kuko a cike fal ina son in ji amsa naziru na tambaya ba wanda an ba da amsa sai naziru na ce kasarar gulamu al'uda ya ce yaro ya karya sanda ya ce ya yi amsan ta yi ko da gyara inda gyara mai gyara tukun ku fassara ne kafin sai muku bayanin tasrifin hmm? fassarar gulamul ula naziru ya ce yaro ya karya sanda ya zauna fassara ko bai zauna ba ya zauna man dallari ma ya goyi baya saura ba ko mai ja ko kuma dukun hau Awwa yanzu na ji magana kakkaryawa kasara ne ai karyawa kan kasara kuma kakkaryawa ba wai karyawa ɗaya kawai ya yi jefar da sanda ba ya karya ya kakkarya kakkarya kakkarya shi ne kasa yanzu na ji bayani to wannan shi kasarar gulamu da inda kaga a asali kasarar fi'ili ko sun da an ce darasin fi'ili sulasi ne amma masiji wanda aka tsara to nan kasara kaga a asali ya yake kasara ne shi ne mai hurufai na uku amma yanzu ya dawo mai kasara alawar ne mai fa'ala a asali na kasara din babin menene fa'ala yanzu da ya zama kasara fa ya zama mai fa'ala ga shi can a gaba alawar ne fa'ala ta ga fa'alan can gaban ka gaban kasarar gulamul hulu ne ya fita an gane to ya aka yi zaman sulasi mazidi fili sulasi mazidi tunda asali kasara ka sa ra uku to yanzu kuma ka sa sino din ya zama guda nawa guda biyu saboda shikenan ya zama mazidi sulasi mazidi to sai na biyu قاتل المسلم المشرك مسلمي يعني نعم مسلمي يعني نعم ya ku hada baki mana musulmi ya ne a gani a ga yanzu duk kun faɗi inda duk kun goyi baya ha kaji waye ne faɗi wannan magana dalla waye to nan ya yaki mushriki na yarda akwai na tsinewa qatalahumullahu alladhi yufakun akwai Allah ya tsine musu albarka to amma wannan musulmi ya yaƙi ne da ya kashe ne sai ce qatalal muslimul mushrika wato fa in babu sarfu fa akwai kura fa wani sharfe fa Allah ba za ka fassara wa mutum karatu yadda yake so ya kamsu ba kuma in ba sarfu qatalal muslimul mushrika musulmi ya yaƙi mushriki qatalal muslimul mushrika musulmi ya kashe me mushriki to katala asalinsa menene katala ala wazni fa'ala yanzu kuma ya zama qatala ala wazni fa'ala ana dai bi ana bibiyan abun ko qatala ala wazni fa'ala me aka kara to anan eh alif aka kara alifi aka kara alifi aka kara sai kuma me ahsana al-aghniya ila al-fuqara me kenan fasaransa ما فسرها أحسن الأغنياء إلى الفقراء to mawadata sun kyautatawa mabukata talakawa kenan asalin ahsana din nan menene ya na ajigo duba kwakwa fa mun karanta wanda abu ka ji kana ce hasana hasuna على وزن فعلا ذاك ما يقال سي زما مي احسن على وزن على شikenan sai aka ce hasana kuma a ina ka karanta larabci kuma hasana hasuna dai fili ma binsa hasuna ne to menene aka kara nan الحمزة شنو مزيد في لي ثلاثي ne amma mazid bil hamza to wannan mun gama da wannan shine kashi na farko a cikin fi'li thulathi mazid kashi na farko shine ne wanda ke ƙarin harafi daya kaman kassara kaman qatala kaman ahsana din harafi dai daya ka gara ko ba daya ba to mu je rabo na biyu a cikin fi'li thulathi mazid دابا انت في الفيل الثلاثي المزيد فيه فيلي ما حروفي uku wanda aka yi ƙari a cikin sa wa aka samu da kuma da biraben sa ko to da biraben mun karanta kashi da yake nan yanzu wanda ake karawa ne harafi nawa bazu auzani kuma sashin ma'aunin sa ga sunan mumji ma'aunin wannan da fa'ala da fa'ala da af'ala ko wanda ake ƙari hurufai nawa da daya ma'ana kafin mu shiga na biyu fili sulafi mazidi ya rabu gida uku kaso na farko wanda ake wa ƙarin harafi nawa harafi da shi ne mai fa'ala da fa'ala da ne af'ala to mu je kaso na biyu takassara da udu takassara da udu shi ko me yake nufi fassararsa to sanda ta kakkarye da kanta ba wani ne karya wancan kassarar guda uda ko wannan ta kassarar udu sanda ta kakkarye kila wani abu da ya faɗo a kanta sai ta kakkarye da kanta ta kassara asalin sa menene ne kasara kasara karyewa ko to sai ya zama ta kasara ala kasara ina ala wazi fa'ala ko to ta kasara fa ala wazi ne ne ta fa'ala ga ita a gaban ta fa'ala to yanzu wannan ƙari nawa aka mai hurufai nawa biyu da wanne da wanne sinin da ta'o shi kenan kaga su lati ne fa wannan an tambaye ka yanzu da wani za a zo a tambaye shi a ce masa takassara wani fi'ili ne wannan kaga wani zai ce ma kila ruba'i ma ko ba ka saboda sai ya kirga daya biyu uku hudu sai ce ma ruba'i ne in bai duba bai lura da sinin ba bai lura da tafin nan duk mazid ne su ba asalin kasara ne sai ce ma ruba'i ne kuma sulasi ne amma kuma mazid sai kuma menene taqatala al-kuffar taqatala al-kuffar menene taqatala al-kuffar da Hausa ha me taqatala al-kuffar ke nufi ɗazuwa mun karanta ba katalar musulmul mushika musulmi ya yaƙi mushiki to ta katalar kufaru ba eh kai ba da wani malam muhammadu ba gajiyar mushirkai sun mutu to ga ji kun yi dariya to ku gyara ba duk inda ka ji mutu ya yi dariya to ya gano an yi an ɓata ne to ku gyara masa ko ku gyaggyara masa bari mu yi irin aha yare ne daidai din yake wanda ya dariya sai ya biya zai sai ya gyara mana kenan sun yaku to kaji wani kuma sun yaku duwar aha sai kuma zai nashi ƙoƙarin an yaƙi kafirai to kaji wani kuma nashi shi ma wafiri ma ya ce kenan abin nan salafi ruwayat akwai wata riwaya ko kuma sun ƙare mushirkai sun yi yaƙi kai kaji arba'a sai kuma wa duk ba yanzu ba da duk wala rabu duk kun zuba da to wallahi ai da hankali a koyi sarrafin nan da kyau in ba haka ba ka iya da lokacin fassara ka dauka kai daidai ka gama tara karatu baka da zaru baka da uwa a ilimi ta ka yau a gaba shi kana mu zaka fassara ko to faɗi suna yaƙuwa ya haɗa to ka tatalar kufaru kafurai sun yaƙi junansu da junansu sun yaƙi kansu da kansu wannan shi ne bayan shi ta katalar kufaru kafirai sun yaƙi junansu to ta katala asalinsa ne ne katala alawazni fa'ala yanzu ba da ya zama ta katala sai ya zama alawazni ta fa'ala an ƙara fi'ili ne menene kenan wannan ta katalar nan sulasi amma ne mazid mazid kuma bi menene bi harfin wa'idin am bi harfaini bi harfain mazid bi bi harfain amma kari da hurufai biyu wai menene hurufai biyu ta'un da alifun masha Allah tabarakallah to sai kuma in qata al habl in qata al habl menene fasararsa igiya ta yanke ko igiya ta tsinke duk dai yayi wannan kan ba ja a kai ba nan da ja ko dai akwai mai ja a cikin ku ha akwai wanda ya ja a kan wannan fassarar da yi to in qada al hablu igiya ta yanke da kanta kenan asalin in qada menene qada ala wazni fa'ala in qada ala wazni in fa'ala ma'auninsa shine in fa'ala ga can gaba to ina ƙarin da aka yi alif da nun masha Allah subhanahu sai na gaba iqtarabat as-sa'atu aji farkon wata sura ma ya samu shigowa iqtarabat as-sa'atu menene kenan fasararsa fasararsa ya kusa da wasu sa'adu a za ka tsara da wani shakkal kamar ya kusa raba su sa'adu ne kenan na alkiyama ta kusa yayi very good alkiyama ta kusa ta kusa to ta matso asalin iqtaraba daga menene eh ayoyi karaba wai gunda ma wani baya can da yake karuba ne wai karaba wai wato in bala ya saba wa histo kenan balon bumdo tuka igiyan makafo kenan karuba ala wadni fa'ula iqtaraba ala wad- ala wadni ista'ala kun kun ta lura fa da fa'ala fa'ila fa'ula kadai kuka sani ko yau fa kun san fa'ala fa'ala af'ala tafa'ala tafa'ala in fa'ala itta'ala shine yanzu wanda muke kai ƙarin auzanu kuka samu akan waɗanda da fa'ila fa'ula fa'ala shine muke ta jujjuyawa a ka ko akwai wasu ma sai mun shige su za ku ji su fu'ul fu'ula uf'ul su irin ga su da da mu zo dai ta ku ji wannan kam shi ma tsawon sama kila yan faɗe shi sai kai dariya ba ko ma auni da shi ma ta ya qataraba as-sa'atu ibta'ala iqtaraba ibta'ala menene ƙarin da aka yi to anan ƙarin me sunan wannan iqtaraba menene fili menene mazidi bi kam huruf harfani masha Allah waina hiya al-alifu wa ta ta din wannan na tsakiyar ko na can karshe yawwa to na karshe ka ji malam habibu ya ce na karshe to ka faɗi wancan ai babu shi ma a ciki wancan kawai mai nuna matantaka ne matantaka yake nuna kawai cewa sa'a ta gaba din a sa'atu din cewa ta mace ce shi za ta samu iqtarabati iqtarabati kenan as-sa'atu abin da yasa aka mar kisra menene lil kikai as-sakinaini mun karanta wannan a nahawu shi kuma karatun ku na nahawu to mu je sai wannan ne ihmarra wajhul gulani احمر وجه الجلال ما يجي نفي نتي ما احمر وجه الجلال fiskan yaro ya yi ja ya yi that's very nice to ihmarra asalinsa ne ne me asalinsa tun da ka gano fassara ai ka gano mana asalinsa kuma me asalin ihmarra eh to daga hamira ne hamira ala wazni fa'ila to ishmarra fa ala wazni wazni if'alla to kaga ka samu ƙari ma bayan fa'ala fa'ila fa'ula sai muka zo a yau muka karanta fa'ala fa'ala af'ala tafa'ala tafa'ala in fa'ala itta'ala if'alla duk auzan ne ihmarra if'adda to wannan ne za a kira shi ihmarran nan fili ne ne sulafi mazidi ko ko mujarrad mazidi bikam huruf harfani waina hiya al-alif wal ra shikenan ra din tunda akwai shadda kaga ra biyu kenan ko masha Allah tabarakallah mun gama da kashi na biyu ma'ana dai فيلي آه ثلاثي مزيد بالعرض واحد kashi ma'aunansa uku ne fi'ili sulasi mazidi da harafi wanda aka kare wa harafi daya ma'aunansa nawa uku ne da fa'ala da fa'ala da af'ala fi'ili sulasi mazidi da hurufai biyu shi kuma ma'aunansa guda biyar ne shi ne tafa'ala da tafa'ala da infa'ala da ifa'ala da if'alla su biyar ne ma'aunansa kadai babu na shida wa'incan kuma wanda aka kayi da harafi ɗaya kuma ma'aunansa uku ne bayi da na hudu daga fa'ala sai fa'ala sai af'ala babu wani na hudu wa'innan kuma bangaren su su biyar ne babu na shida tafa'ala tafa'ala infa'ala ifta'ala if'alla sai na ƙarshe kashi na ƙarshe shi kuma misalinsa shine istaftaha zaiful baba me fassararsa istaftaha zaifu albaba aha أها استفتح الزيف الباب إلى مثلا عربية نعم نعم نعم yawwa sai dai boot bako ya nemi a buɗe mai kofa wannan ka haɗo da karatunmu na usulul fiqh kenan istaf'ala shine dalabu istaftaha dalabul fathi kun tuna ku istaf'ala ala wadi istaf'ala kenan ainihin istaf'ala me ainihin kalma da kake tsoro na ji wani yana faɗi ƙasa ƙasa fataha masha Allah tabarakallah haka ne إذا فتح أفلسا فتح على وزن فعل استفتح على وزن استفعل to na ƙarshe shi kuma fi'ili istaf'ala fi'ili ne menene amma mujarrad ko mazid mazid bi kam huruf salasati haruf salasati huruf ko harufan uku aka gara ma su ne wai ne alif da sin da ta ista kaga ista aka tsara akan fataha sai zama istaftaha ala wazin istafala to shi kuma na ƙarshe fi'ili sulati mazidi bi salasati arufin shi wazanin sa ɗaya ne rak tilo shine mai istaf'ala kadai to wannan karatu abinda za mu ɗauka a ciki fili sulasi mazidi ya rabu gida nawa uku kashin farko fili sulasi wanda ake ƙarawa harafi ɗaya ma'aunansa nawa uku a larabci baya hayyana komi yadda kalmar koya take inda fili ne sulasi mazidi da harafi ɗaya baya fita cikin ukun nan fa'ala fa'ala af'ala kashi na biyu fili sulasi mazidi bi harfaini ko shi kuma muka ce ma'aunin sa nawa biyar baya fita cikin su tafa'ala tafa'ala in fa'ala ifta'ala if'alla sannan na ƙarshe mazidi bi salasati a harufin shi kuma ma'aunin sa nawa ɗaya rak shi ne mai istaf'ala to mu je ƙa'ida a bari ɗan nusa sheku tuna sheku wani abu wata ƙa'ida na kisan ba ku riƙe ta gam a sarf don ba wai a ƙa'idan ba wai ya faɗe ta ba fi'ili mazidi a duniya fi'ili mazidi ana mai ƙarin harafi daya ana mai ƙari wato abin nan fi'ili mazidi ana yana samun ɗaya biyu uku hudu biyar ya zama mai harufai shida amma bai taɓa wuce shida ba a larabci ya taɓa wuce nawa shida mazidi ba amma bai taɓa wuce shida istaf'al ibn kenan baya wuce shida mujarradi kuma a wato baya tauyuwa akan harfi uku ba a samun mujarradi fi'ili mujarradi ya kasa harfi uku an gane bayani baya wuce shida baya kasa nawa uku ku riƙe wannan ka'ida za ta amfane ku baya kasa harafi uku baya wuce masha Allah in dai aiki ne in dai fi'ili ne to sai dai akwai wa'inda misali in an ce id id da ainihin da dalil aka daure id yaya hmm? fi'ili ne ko ba fi'ili bane it ki alƙawari to asali sa wa'ada ne ki zan iya cewa in ba ki na hausa ba ka ɗi ba fa ki da larabci ki me nake nufi yanzu wa'ada a karatunmu na baya in an mai da shi muzari ya zai zama ya idu ko in an kawo mar lam harful jazmi sai zama mai lam ya idu in an cire lam da ya ulmuzara sai zama mai id ba shi ne ba to sai na ce ki ki mai nake nufi me nake rubi hmm? ka kiyaye ka kiyaye ka kiyaye shi ma daga waka ne daga waka wikayatu to da lafiya ma ki in za ba ka umarni ka kiyaye ki to mu je dai ka'ida alkulasa kenan ko maimako ya sa alkulasa sai ya sa wa ka'ida ko kuka alkulasa ne ni kan na ka'ida ya sa ka'ida ko to ga ka'ida nan alfi'lu thulathiyul mazidu fihi thalathatu amsal fili sulasi mai hurufai uku almazidu fihi wanda aka yi kari a cikinsa salafatu asali ya rabu gida na uku ismun yuzadu fihi harfin wahid kashi na farko ana yi mai kari ne na rabi daya duk karatun da muka yi ne ake maimaitawa wa auzanu salafatu ma'aunansa uku ne ko fa ala mislu allama ma'ana ma'auni na farko fa'ala kaman ka ce allama kun gane ko ba shi kenan azaba ya sanar ar-rahmanu allama al-qur'an ala wazni fa'ala wa mujarraduhu alima ainihin mujarradin allama shine ne alima wa fa'ala sai na biyu a cikin ma'auninsa fa'ala kala'aba kamar kace la'aba yayi wasa ko haka ne la'aba wa mujarradu menene ainihin mujarradin sa daga menene la'iba wa af'ala haka nan mujad- eh, ma'auni na uku shine af'ala mithlu akrama ala wazni af'ala ko wa mujarradu karuma akrama karuma ainihin sa kenan ya ka tsara harafi da ya zama akrama ya fita ko yawwa sai kashi na biyu da muka yi wa qismun yuzad fihi harfani ithnani akwai kashi kuma da ake yi masa tsari a cikin sa na harafai biyu wa auzanuhu khamsatun kun ga karatun yana fitowa ko fili ma'aunin sana biyar na daya ta fa'ala mislu takassara da muka karanta din nan min kasara ainihin sa daga kasara ne ko sai kuma me wata fa'ala da ta fa'ala ma'auni na biyu kenan mislu me taraja'a ko taraja'a me taraja'a ya dawo ko taraja'a ya ya ya ya ya daddawo wati wati wa wa eh, taraja'a min raja'a ainihin kalmar daga raja'a ne ko sai ya zama taraja'a aka tsara sai wa in fa'ala sai ma'auni na gaba in fa'ala na hudu kenan shi ne na uku ko kenan mislu in tsaba ya yanke ko min kada daga kada ne asalinsa wa ifta'ala sai ma'auni na gaba shine ifta'ala mislu iqtaraba wanda muka karanta min qaruba shikenan kaga ya fito sai na karshe wa if'alla ma'auni kenan na karshe mislu ihmarra wa mujarraduhu hamira kun ga ya fito da zuta abin da na tambaye ku hamira kashi na biyu ya kare wa ismun yuzadu fi salasatu ahrufin sai kuma kashi da ake kari ake mai kari hurufai nawa ha wa minhu waznun shi kuma ma'aunin sa ɗaya ne kawai istafala shi kuma mislu istaftaha ya ne buɗe a buɗe mai min fataha daga fataha ne yace fa haka jadwalan rike ingo ga wani tebul nan ya jima'u lakal auzana almazkurata zai tattaro maka dukkan ma'aunin da aka ambata din nan bi amsilatiha da misalan su fil madi wal mudari a fi'li madi da da mudari duka da ma amri duka zai kawo na sani gashi nan kaga tebul din ba wani wahala ba ta koyo ta da hankali mu je shi kawai الماضي ده فعل ماضي كو الوزن المثال جا مثالي جا مأوني جا مثالي كو سنة المضارع شما الوزن والمثال ده مثال ده مأوني ده مثال لسا سي الأمر سي لأمر الوزن المثال ده مأوني ده ابن المثال تو مثالي نفرقو kashi na farko kenan harfun kaga ya rubuta ma harfun ina ce alfili sulati wanda ake tsarawa ne harfi kenan shine harfun din da rubuta ga sunan anan iya inda layin nan ya kare layin da ya ja a bayan nan daga farkonsa zuwa karshen sa zaka duba wanda duk suka zo a tsakiyar a gaban wurin su ne wanda ake kare harfi nawa daya yace fa'ala fa'ala ko fi limadi ne ma'auni ne misalinsa shine menene kafsar shine misalin fa'ala to fi'li mudari insa fa yufa'ilu ma'auninsa kenan mu yufa'ilu shine menene misalinsa yukassiru to in za ka yi umarni sai ka ce me fa'il shine wazaninsa shine kaman kaffir karya to in an ce maka ka kawo shi ko a wurin karatu kana bayani an ce kasara a ce ka jagwalgwala shi sai ka ce kassara yukassiru kassara yukassiru ala wasni fa'ala yufa'ilu amrinsa shine fa'il kassir sai kuma fa'ala misalinsa shine menene qatala wannan fi'li madi sai mudari yufa'ilu ko misalin sa shine ne yuqatilu in an ce a bada umarni fa sai ya zama mai fa'il alawati qatil ko to an ce ka tuka shi sai ka ce qatala yuqatilu fa'ala yufa'ilu fa'il qatil kun gane sai na ƙarshe af'ala shine ma'aunin misalin sa a hasana sai ne mudari'in sa shine yuf'ilu misalin sa shine ne yusinu yana kyautatawa in za a yi umarni a ma'aunin sa sai a ce ne af'il shine misalin sa ne a hasin kama a sanan lago in an ce ka tuka shi sai ka ce ne a hasana yusinu a hasin على وزن أفعل يفعل أفعل كمان فعل يفعل فعل فعل يفاعل فاعل أفعل يفعل أفعل to mun gama da wannan kashi na farko sai kashi na biyu mai harfa ne ko ka duba daga farkon layi har karshe shine misalinsa wanda ake kara har hurufai biyu tarku bai da wani wahala duk abin da muka karanta ne ana an zo da shi a tuke ne kawai kaga ta fa'ala misalin sa shine ne ta kassara in an ce mudari in sa kuma ba sai ya zama mai ya ta fa'al misalin sa ya ta kassaru umurnin sa ba ta fa'al misalin sa ta kassar shine mai ta fa'ala ya ta fa'al ta fa'al takassara ya takassaru me takassara sai ta fa'ala ma'auni na biyu kenan a cikin biyar ɗin shine misalin sa tanaza'a yayi jayayya ko yayi musu ya tafa'al muzari'in sa yana ya tafa'al ya tanaza'u yana jayayya ko ya tanaza'una ya tanaza yana jayayya to umurninsa ba shine ne wazaninsa shine tafa'al ala wazni tafa'al shine misalin sa tanaza kai jayayya to in an ce a tuka shi sai ya zama ne tafa'ala ya tafa'al tafa'al tanaza'a ya tanaza'u tanaza sai misali na gaba shine ne in fa'ala ko misalin sa menene ma'aunin shine in fa'ala misalin sa kuma fa in qada to mudari in sa ya zama me yanfa'ilu ma'aunin misalin fa yanqati'u yana yankewa ma'auni na umarnin sa shine ne in fa'il misali shine menene in qati yanke in an ce ka tuka sai ka ce me in fa'ala yanfa'ilu in fa'il shine me in qada'a yanqadi'u in qada sai ya hudu ma'auninsa shine menene ifta'ala ko misalinsa shine me iqtaraba to in an komar da shi mudari sai ya zama ya ma'aunin sai ya zama yafta'ilu افتعل يفتعل misalin sa kuma shine me ya qataribu ya qataribu in umurni za a bayar fa ma'aunin sa yake ifta'il sannan misalin sa shine me ya qatarib ka matso ka matso iqtarib matso to an ce ka tuka shi zai zama ma'aunin ifta'ala yafta'ilu ifta'il misalin sa shine me iqtaraba yaqtaribu iqtarib sai na ƙarshe a wannan misali na biyar kenan ma'auninsa shine if'alla misalinsa shine ne ihmarra wannan asili ma bi to an ne da shi mudari sai ya zama mabe ma'aunin sai ya zama yaf'allu ko misalinsa yahmarru yana ne yana yin ja fiskan tana canja kala ta ja to in umarni ne fa if Allah ma'auninsa sai kuma me misalinsa shine ne ihmarra to abunda nake so ku lura da shi a nan na ƙarshe babin if'allan nan da fi'ili mazinsa da da umarninsa ɗaya ne ku lura ku dawo baya fi'ili mazi aka ce mai if'alla ko ma'aunin ko ku dawo umarni ma'auninsa ne to ku dawo fi'ili mazi ihmarra yayi ne yayi ja to ku dawo umarnin shi ma ne duk ɗaya ne in za ka yi bada umarni ka ce ihmarra in kuma labari za ka bayar wanda ya wuce nan ma ihmarra su kuma haka Allah ya yi ko kuma haka masu larabci suka ajiye da umarnin in an ce ka tuka sai ka ce ne a ma'aunin if'alla yaf'allu if'alla misalin shine ne ihmarra yahmarru ihmarra to sai na ƙarshe wanda aka yi wa tsarin hurufai nawa uku shine istaf'ala a fi'ili mazin ba misali sa shine ne istaftaha in mun mai da shi fi'ili wanda ake cikin yifa mudari sai ya zama mai yastaf'ilu istaf'ala yastaf'ilu misali sa shine yastaftihu yana neman a bude mar ba wai ya nemi a bude mar ba yana neman a bude mar yastaftihu in ana so a bada umarni ta hanyar ma'auni sai ya zama mai istafil misalin sa shine ne istafih ne ya bude ma shine ma'aunan in zaka tuka su sai ka ce istaf'ala yastafilu istafil misalan kuma sune ne istaftaha yastaftihu istaftih tebul ɗin wai an yi shi ne don ya daɗa fitar da abun da ka karanta a ɗan ƙarin waɗansu haske a kai shi kenan wannan shi ne karatunmu na yau kuma nan za mu tsaya a gaba sai mu tashi a darasi na goma sha uku insha Allah ta baraka ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وسلام على